بسم الله الرحمن الرحيم نعم babu ayu sadakati afdalu babin bayani a game da cewa a sadaka a sadaka gaba daya wata sadaka ce za a ce tafi wacce ce ladan ta yafi girma na'am wa sadaqatu shahihi sahihi da kuma bayani akan hukuncin sadakar wanda yake cikin halin yerowa me ake nufi da wannan ana nufin wanda yake lafiyayye mutum yana cikin lafiyarsa kalau yana ganin ga rayuwa mai yawa a gabansa to a wannan halin ya ɗauka ya sadaka ba wato wanda yake ya shiga wani hali ba yana ganin daman aishi da rayuwa kamar an fara sallama Eh, to ah, wanda yake yana ganin a'a ga rayuwar a gabansa amma kuma tare da haka ya ɗauka ya sadaka
li qawlihi ta'ala saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadukum al-maut al-ayata a ku ciyar daga cikin abin da muka azurta muku min ɗin wannan tabiriya ce na'am ku ciyar domin tanadi ga zuwan lahira Mm.
kafin a ce mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya zo yana cewa ubangiji ina ma a ce za ka ɗan saurara min kaɗan in ya so a ga irin sadakar da zan yi da irin ayyuka na kirki da zan yi Mm. wa qawlihi da kuma faɗin allah subhanahu wata'ala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fi al-ayata Ah, ya wa'anda yake sun ba da gaskiya ku tsaya ku ciyar daga irin abin da muka azurta muku wanda wato ko dai ciyarwa wadda take wajiba ko kuma ciyarwa a tafarkin alheri gaba ɗaya Mm.
da wanda yake ciyarwa wajiba ce da wanda ba ba wajiba ba kafin a ce wa- rana ta zo ranar da ba fansa a cikinta ba wata abuta da za ta yi amfani a sannan ba wani ceto da zai amfani a sannan Mm. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاء حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال Ah, yes, abu huraira ya ce جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه allah ya وسلم kare da gare shi ya ce wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقال ya ce يا رسول ya الله rasulallahi أي الصدقة أعظم أجرا wacce ce a cikin sadaka ladanta ya fi girma a sadaka wata sadaka ce wadda za a ce ladanta ya fi girma قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi أنت صدق وأنت صحيح شهيه kai sadaka ai wadda yake tafi ita ce wadda yake wato a ce ka yi sadaka wato asali an ta tasaddaka ne aka shafe ɗaya daga cikin ta نعم آه، وما بتاع عين بتريك أن تصرفه على تاك تبين العبر نعم alhali kana lafiyayye kana halin a ce kai rowa Mm.
saboda kana ganin ga rayuwa a gabanka مم. تخشى kana الفقراء jin tsoron talauci وتعمل الغنى kana sa ran wadata ولا تمهل to a wannan halin ka ɗauka ka bayar to wannan sadakar tafi ba ka ce za ka jinkirta ba حتى إذا بلغت الحكومة har yayin da rai ta kawo makogoro kana dab da a ce ka bar wannan duniyar قلت لفلان كذا sai a sannan ne za ka buɗe baki a bawa na kaza a bawa na kaza ولفلان a كذا bawa na kaza وقد كان لفلان a wane na yi niyyar in masa kaza amma ban samu ba ku yi eh ku yi masa kaza to duk ba wannan ba duk wannan ah, amfaninsa dai kai a ce sanda kake ganin ga rayuwa a gabanka a ce ka ɗauka ka bayar don Allah. To, Babu.
Wannan babi ne?
حدثنا موسى بن إسماعيل Mm.
حدثنا أبو أوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها an karɓo daga aisha masruku ya ruwaito daga aisha allah ƙara da a gare ta أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه cewa wata al'umma ta وسلم manzan allah sallallahu alaihi wasallama قل للنبي صى الله عليه ce da annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam inda abu awana ya ruwaito wannan hadisin cewa ita aisha ce da kanta ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama
أينا ayyuna أسرع بك sarauka lahu نفوقا a cikin mu ya rasulullah wacce ce za ta fi gaggawar ruskuwa da kai ma'ana bayan wafatinka a cikin mu mu matanka wacce ce za ta fara wafati kala Yanzu Allah ya ce, haɗa wani kunna yadan wadda ta fi ku dogon hannu, me ake nufi da dogon hannu alheri, amma su sanda manzan Allah ya faɗa ba su kai ga gano haka ba, fa zo kasa sai suka ɗau wani kara ya zara una ba suna auna hannayensu ke zuwa auna hannunki wacce ce hannunta ya fi tsawo ko ita ce kenan za ta za ta fara wafati tsakanin saudatu a da wani kunna yadan sai saudatu ta zamo in dai maganar dogon hannu ne duk matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wadda ta kai ita ta fi su duk dogon hannu fa alimna ba'adu amma daga baya sai muka gane annama kana dole da hasa da katu ai wadda ake nufi wadda take mai dogon hannu a wajen yin sadaka ma'ana wadda yake tafi ciyarwa tafi sadaka a cikinmu
wa kana asra'ana luhukan bi ta kasance wato ita wadda tafi yawan sadakar ta fi kowa riga a cikin rige a cikinmu wajen ruskuwa da manzo sallallahu alaihi wasallama wa kana tuhibbu ta sadaqata kasance tana son sadaka wato da ake wannan bayanin a kanta zainabu ba ita saudatu ɗin ba ehem ba ita saudatu ɗin ba shi yasa wannan hadisin ya kunshi fa'idoji muhimmai wanda a takaice a gurguje abu na farko da matan nan na manzo sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi wace ce a cikin mu za ta riga tadda kai bayan komawa ka ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ke kowannen il- ilimin gaibi ne tsayawa ya ba su amsa ashe kenan wannan dan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi kakkace wani abu ne da yanzu aka faru fada ko daga baya aka faru fada na in ba dan haka ba me yasa mata manzo Allah za su tambaye shi me yasa kuma har ya ba su amsa bai ce da su ku ku bar wannan tambayar ai wannan tambayar sai gai- gaibi ne ai sai Allah ai bai faɗa musu haka ba shi yasa wanda zai ce wai dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ai an yi katobara a addini to shine bai karanci an- addinin da nutsuwa ba ya koma ya karanci addinin da nutsuwa wannan hadisin do Allah me yake nuna wa ai gashi a fili shi yasa dan an ce alimal gaiba fa duhuru ka anin ko kuma zarratu haba hawa hal haba'u sai ya- an an- an yi shirka wa la alamu bi zawatu lari gaiba illa Allah ai hasi ami yakan zo ya zama an yi tasisinsa kuma dan an ce manzo ya san gaibi ai sa- da sanarwar Allah abinda Allah ya sanar da shi alimul gaibi fala yusiru ala gaibihi ahadan illa man irtara min rasulih ka je a manzo Allah Allah bai yadda da shi ba wal iyaz billahi ka faɗi wannan magana sannan abu na biyu a gurguje wanda wannan hadisin ya kunsa shine magana ta larabci takan zo da majazi ko da kinaya in ka ce dole za ka ɗauke ta a kan zahiri sai ya zamo kai taɓanna ba ka sani ba Eh, ko da kai ba laraban ne na asali amma za ta iya zama abinda ake nufi dai ta majazi kaga wannan mata na annabi sallallahu alaihi wasallam da farko da yayi maganar sai suka ɗauke ta bisa haƙiƙa wannan har yasa aka ɗauko kara ana aunawa ke auna naki hannun mu gani ke auna naki ashe duk ba wannan ake nufi ba ana nufin alheri yawan alheri za a faɗa aka ce wadda yake tafi dogon hannu a ciki yasa dan magana ta zo a cikin nassi an ce saboda wasu dalilai ana ganin ba wai ana nufin zahirinta ba ko ba ana nufin hakikarta ba ana nufin majazi wani kuma ya tashi ya ce wai ai ba a san addini ba sun san addini ba da haka bane shine bai san addinin ba ehen shine bai san addinin ba yanzu wannan hadisin dan Allah da me aka fassara shi ai ba da hakika su aka fassara shi ba an fi an bayyana a fili cewa ana nufin majazinsa ne su da da farko matan nan sun nemi su fassara shi da hakika amma daga ƙarshe suka gane cewa ba wai hakikar ake nufi ba ana nufin majazi ne ko kinaya wadda kinaya wajen wasu majazi ce ko akwai wanda suka ce ita kinaya ba a ce hakika ce ba ba kuma a ce majazi ba ne ko ehem a- b- a- to akwai dai zantutuka da yawa a kai amma dai a hakika ai gashi a fili yake cewa su sun nufi su fassara da hakikar amma a ƙarshe suka gane cewa ba haka fassara take ba to
babu sadaqatul alaniyati babin sadaka a fili kuma abu na uku da hadisin ya kunsa su sahabbai ba duka abin da ya kunsa za a tsaya faɗawa ba Eh, amma mata annabi sallallahu alaihi wasallama masana Allah ne Ah, kuma sun san cewa kamar wata ɗaukaka ce masu a wajensu a ce bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ga wadda ta fara ruskuwa da shi shi yasa kuma sai aka nuna musu cewa to in kana so ka zama na annabi wanda za ka zama kana da matsayi kusa da shi ko kafi kowa saurin zuwa wajensa to ai babban abin da za ka yi ka taimaka wa bayan Allah kai sadaka Eh, kai sadaka ka ciyar ka taimaka wa bayan Allah amma ba kullum mutum yana cika baki da san annabi ba da an magana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amma aljihunsa ko kudinsa a kulle ya kulle su tam ba haka na annabin suke ba ehem ba haka na annabin suke ba Eh, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan ko majalisa yawmal qiyama ahasinukum ahlakan almuwaddi'una aknafan allazina yalafuna wa yulafuna ai wannan hadisin ya hada tunda in ba ka bayarwa ka kulle do Allah wa zai saba da kai ai ba za a sabo da kai ba an kaga ana sabo da mutum to lalle kom yana taimakawa inda duk ya dace a taimaka amma wanda zai ce ba zai taimaka ba inda ya dace a taimaka aiko wannan la ya alafu wa la yu'lafu baya sabo da kowa ba kuma wanda zai sabo da shi shi yasa dai hadisin yana da fa'idoji da yawa amma dai a gurguje wa'annan ko babu sadaqatul alaniyati ne ko babu sadaqar da aka yi a fili ya bayyana sadaka da fado ubangiji azza wa jalla الذين ينفقون أموالهم wannan da suke da dukiyoyinsu dare da rana da a boye da a fili إلى قوله har zuwa faɗinsa ولا هم su kan ba يحزنون za su yi ɓacin rai ba
باب الصدقة السرية babin wato akwai hadisin da abdulrazak ya ruwaito amma isnadin akwai magana a kai cewa ita wannan ayar ta sauka ne a game da sayyidina ali dan abi talib allah ya kara yadda a gare shi yana da dirhami hudu iyaka abin da ya mallaka kenan a sannan na kudi a duniyan nan da daddare ya dau ɗaya bayar da rana ya dau ɗaya bayar ya dau ɗaya bayar a ɓoye ya dau ɗaya bayar a- a bai- a a fili iya ce da dirhaman guda hudu don Allah tabaraka wa ta'ala to a kansa ne wannan ayar ta sauka to akwai kuma ruwaya da ibnu abi hatim ya ruwaito daga hadisin abi umama cewa ita wannan ayar ta sauka ne a game da dawakai wanda ake ajewa don idan bukata ta zo a hau aje a taimakawa addinin Allah yan cewa akan haka ne ah, wato ta ita wannan aya ta sauka to shi da nan buhari ya kawo babin ya kawo aya amma bai ambaci hadisi ba shi yasa kamar bai ga wani hadisi wanda yake ya zo a wannan babin ba wanda yake ya cika sharuɗan da shi ya sharɗanta a wajen kawo hadisi a wannan littafi nasa to باب الصدقة السرية babin yin sadaka a ɓoye وقال أبو هريرة abu huraira Allah ya قال kara da a gare shi ya ce hadisin nan anan buhari ya kawo shi mu'allaki amma wato ah, ya kawo shi da isnadi cikakke a babun manjalasa fil masjid yantaziru salata yasa na cikin hadisai kamar dubu da ɗari biyu wanda a wani wajen ya kawo su mu'allakai amma wani wajen ya kawo musu isnadi a cikin buhari akwai hadisi kamar dubu da ɗari uku da sittin wanda ya suke mu'allakai to amma a cikin su kamar dubu da ɗari biyu duk ya kawo musu isnadi a wani waje kamar ɗari da hamsin da tara su ne gaba ɗaya ba inda ya kawo musu isnadi to wanda wa'annan ne ake magana a kansu wajen mata'alikun ladal buhari wa ma bihil jazmu falih kusari yana shi abla dan fodo yake faɗa a misrahun rawi ko to an nabi ya kabar ganar sallallahu alaihi wasallam
ورجل تصدق بصدقة da mut- wato cikin wa'anda cikin mutum bakwai wanda Allah zai musu inuwa da inuwarsa ranar da ba wata inuwa in ba tasa ba akwai mutumin da ya sadaka da sadaka فأخفاها ya ba da sadaka ya zamo ya ba da ita a ɓoye حتى لا تعلم شماله ما صنع يمينه har ya zam hagun ɗinsa ba ta san abin da damansa ta aikata ba wato wannan mubalaga ne a wajen ɓoyewa to وقوله da kuma faɗinsa kada ubangiji azza wa jalla ma hiya a in kuka yi sadaka a fili kowa ya gani wannan abu ne wanda za a ce a abun munna abun ayaba ne kwarai
wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara wa huwa khairul lakum amma inda za ku yi ta a ɓoye ku ba da ita ga mabukata alhali ba wanda ya sani to haka ɗin ai ya fi muku kuma da sababin haka wani kafir an kun sayi za mu kankare muku zunubanku an
al-ayata ce wannan magana a ɓoye ɗin dangane da sadaka da take ta nafila amma ba zakka wadda take ta farilla ba na'am eh wannan idan zakka ta farilla sai a yi a fili ya fi saboda kore tuhuma da kuma wanda baya son ya fitar in ya ga ana fitarwa zai ji shi ma zuciyarsa ta karkata ga ya fitar ta na'am to al-ayata ah, karanta ayar har zuwa ƙarshenta
babu idza tasaddaqa ala ganiyin wa huwa la ya'lamu babu idan mutum ya ɗau sadaka sai ya bayar ga wanda yake mai kuɗi alhali bai san cewa wanda ya baiwa sadakan nan mai kuɗi ne ba to me hukunci
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قال رجل wani mutum ya ce لا تصدقن بصدقة wallahi zan yi sadaka da sadaka zan ba da sadaka
فخرج بصدقته da ya fito da sadaka ta sai ya bayar فوضعها في يد سارق a- sai ya sanya sadakan nan a hannun wanda yake barawo shi bai san cewa barawo ne ba da ya tashi ba da sadakar sai ya bayar ga wanda ake tumtarsa da cewa barawo ne shi ko bai san cewa ai barawo ne ba نعم فأتبعوا يتحدثون mutane suka waye gari suna ta faɗa suna ta tsegungumi تصدق على wai سارق a rasa wanda za a ba sadaka sai barawo a rasa wanda za a ba sadaka sai barawo kai ka ce ya san abin da ya yi shi alhali shi ya yi ne bai sani ba فقال sai bawan allah nan ya ce اللهم لك الحمد ubangiji na gode ma bisa baiwar da kai min hannafin da sadakar ko da dai gashi na sanya ta kamar ba inda ya dace in sanya ta ba
لا تصدقن بصدقة amma za- wallahi zan ba da sadaka zan sake fidda wata wadda zan sanya ta inda ya dace فخرج بصدقته sai ya sake fitowa da sadakarsa a mara ta biyu فوضعها في يد زانية da bai sani ba da ya tashi bayarwa sai ba wata karuwa
فأصبحوا mutanen suka يتحدثون waye gari suna hirarraki تصدق الليلة على زانية wai jiya an rasa wanda za a ba sadaka sai karuwa kaji wai an rasa wanda za a ba sadaka sai karuwa فقال bawan allah nan ya ce اللهم لك الحمد على زانية ubangiji na gode ma ga shi ka kaddara sadakan nan da zan yi na ba wadda take karuwa ce
لا تصدقن بصدقة amma in- wallahi sai na yi sadaka da sadaka wadda zai zamo na ajiye ta na sanya ta ga wanda ya dace
فخرج ya بصدقته sake fitowa dai da sadakarsa فوضعها في يد غني da ya tashi sai ya ba mai kuɗi ya ɗauka talaka ne sai ya ɗauka ya ba mai kuɗi فأصبحوا يتحدثون mutane suka waye gari suna ta hirarraki تصدق على غني wai a rasa wanda za a ba sadaka sai mai kuɗi duk talakawan ƙasar nan a rasa wanda za a ba sadaka sai mai kuɗi فقال bawan allah nan ya ce اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية ya وعلى ubangiji غني na gode ma amma sadakan nan yaya ya zamo da zan bayar marra ta farko sai na bayar ga wanda yake barawo marra ta biyu da na tashi bayarwa sai na bayar ga wanda take karuwa marra ta uku da na tashi bayarwa sai na bayar ga mai kuɗi ya dai wannan hukuncin sadaka tawo ko ko ni ne ne wani laifi ne shi yasa ban samu na bayar ga wanda ya cancanci a baiwa ba
فأتي aka je masa فقيل له wato yanda wato da- aka ruwaito a wata ruwayar a mafarki ne نعم aka ce da shi a mafarkin نعم أما صدقتك على سارق amma sadakar da ka bayar ga barawo to a a ruwayar abu umayya ya ce faƙar kubila duk sadakar da kai allah ya karba الله da wadda ka ba barawon da wadda ka ba karuwan da wadda ka ba mai kuɗin da allah ya karba wadda ka ba barawo فلعله أن يستعف an sarƙatihi ta yiwu da sababin sadakan nan da ka bashi ya kame daga yin sata so da yawa akan samu akwai wanda fadawa wani hali ke gagawa su fada sata idan da an yi kokari a kansu sai zama su bar sata akwai a cikin bayan allah wanda duk abin da za a bashi satan nan ta riga ta zame masa kamar jini ba zai iya bari ba ba zai iya bari ba amma akwai dewa wanda suke yi wanda hali ne ya ɗauro har suke yi da a ce hali bai ɗauro ba za a yi musu maganin halin da ke gaban su da ba ba to wannan su ne babban abin dubawa domin wannan duk abin da suka yi a iya cewa ta wani wajen ba laifinsu ne kaɗai ba da laifin al'umma saboda al'ummar da ba su tsaya kula da su ba har aka ba su ta faɗa matsayin sai sun yi sata to
na'am wa amma zaniyatu amma ita wadda take karuwa da ka bata fala Allah an tasaifu an zinaha ta yi ita din saboda sadakar da ka bata ta kame daga karuwancin da take ta dena
wa amma ganiyu amma wanda yake mai kudin shi kuma da ka ba fala Allah ya tabiru a ko da shi ta yi sadakar da ka bashi shi kansa ta saye tunani bayan fi kuma ma a kawun lahu ya ringa bayarwa yana ciyarwa daga abin da Allah ya bashi so da yawa wani rashin ganin ana aiki na kirki shi ke sawa shi ma ya ƙara ƙin yi amma da zai ga kowa yana yi shi ma zai ji ya yi eh yanzu ko waje da aka ce a taimaka sai aka kowa yana taimakawa to wanda yake yana ganin kansa zai koma tsirari a wajen zai kokari ko kane amma an ce a yi ya zama wanda suke yin yan kaɗan ne to wanda dama yake da niyan nokewa ai ya samu hanzari yau ga wannan ma ya noke ga wannan ma ga wancan ga wancan kowa ya noke me ya sai ne to
babu idza ta saddaka ala ibnihi wa la yashkuru babu idan mutum ya sadaka ya zamo ɗansa ya ɗau sadakar shi bai sani ba ko ya bada sadaka ga ɗansa bai san cewa ashe ɗansa ne ba
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه ma'ana da yazid ya ba shi hadisi wato na hadisin tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum hudu ne shi yasa yana cikin ruba'iyatul buhari to قال yace بايعت رسول الله صلى الله na عليه shafa da manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama أنا وأبي وجدي da ni da ubana da kakana shine a hanasu shi yasa shi sahabi ne mahaifinsa sahabi ne mahaifin mahaifinsa ma ka- sahabi ne Allahu akbar.
Eh, shi yasa eh, imam nawawi da ya kawo hadisin a riyaru salihin yace da shi da mahaifinsa da kakansa duk sahabbai ne
وخطب علي manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato koko eh, wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nema min aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa ne ya nema min aure فأنكهني ya aura min وقاسمت إليه na kai masa ƙara na kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙara وكان أبي يزيد أخرج دنانيرا wato wancan da ya kawo na magana manzala ya nema masa aure shi manzala da kansa ne nema masa aure ya aura masa shi ya karba wato don ya nuna wani matsayi da yake da shi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kawo wata magana dai wadda zai nuna wani abu da ya fahimta ko ya sani daga addinin Allah a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya akai har ya kai kara mahaifinsa shine yazidu ya kasance أخرج دنانيرا ya fidda wasu dinarai يتصدق don بها ya sadaka da ita فوضعها عند رجل في المسجد da ya tashi sai kai wani mutum a masallaci cewa kai ga wannan kudin nawa sadaka zan yi da su duk wanda ka ga ya dace a baiwa in ya zo kawai ka bashi
فجئت ni kuma sai na zo فأخذتها na dace a ce amma ni sadaka shi yasa kawai sai na karba sai na karba فأتيت بها sai na je masa da ita na je wa mahaifin nawa da kudin nan da ya bayar a sadaka
faƙala sai mahaifin nawa ya ce wallahi ma iya karatu wallahi ni ba kai ne nufin in bai wa sadaka ba na nufin in ba almajirai ne fa khasamtu ila rasulillahi ya sallallahu ce alaihi dole sai wasallam na mai da kuɗin nan na ce a'a ya zan karɓi kuɗi bisa na cancanci a ce na karɓa kuma a ce wai sai na mayar sai na kai ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna kenan akwai irin abin da zai afku tsakanin uba da ɗa dan ɗa ya kai maganar ga wani wannan ba a ce ya shiga cikin ukuki ba bai shiga cikin sabawa ba ya sa gashi wannan ah, ya kai maganar mahaifinsa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anu ya- shi ma'anu ya kai maganar mahaifinsa Yazidu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
to na'am faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laka ma nawaita laka ma nawaita yazid Yazidu ai da kai niyyar sadaka ka ba da kuɗin nan da niyyar a bayar ga wanda ya cancanta duk wanda aka ba ai ka samu ladanka niyyar ka ta tabbata gare ka
walaka ma akhasta ya ma'anu kai kuma ma'anu kudin da ka karba naka ne ka je kawai ka yi harkarka na'am to babu sadaqati bil yamini a wato wannan yake nuna mana ashe sadaka ma in ta fada hannun da ba a ce ai ta ɓaci ba malamai da yawa kamar malikawa suka ce ba sai lalle sadaka ta ta ɗauye ba ko da zakka ce wadda take ta farilla dan mutum ya bayar ga ɗansa wanda yake mabukaci amma ya zamo ɗan balagagge ne mai hankali ma'ana wanda ci da shi bai zamo lalle akan uban ba to ai zakat ta isa illa dai iyaka kamar irin wannan to in ya tashi kaffa ya ce sai 'ya'yan ko sai ɗan nasa zai ɗauka ya ba ya ba ɗan ya ba bare na'am ya bayar ga ɗan ya bayar ga bare ma wa kuri alahohi na izin ta su su karibihi ko na'am amma kai ya ce fa sai ƴaƴan ko sai na kusan kawai zai ba eh to
babu babu sadaqati bil yamini babin cewa in za a bada sadaka a bayar da hannun dama
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبير بن عبد الرحمن عن عبد بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن ya kama النبي daga صلى الله abi عليه وسلم huraira Allah ya قال، kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atu yuzilluhum mutum الله bakwai تعالى في Allah ya ظله.
yi musu inuwa a cikin inuwarsa يوم لا ظل الا ظله ranar da ba wata inuwa in ba tasa ba امام عدل na farko sarki wanda yake adali malamai suka ce a cikin duk bakon da za a faɗa ko bakon da aka faɗa a nan ba wanda amfaninsa ya fi gamawa irin wannan نعم domin an samu sarki ko an samu shugaba wanda yake adali to ai amfaninsa kowa ma samu yake amfani ne wanda yake gama dukkan al'umma gaba ɗaya to وشاب نشا في عبادة الله na biyu shine samrayin da ya tashi a cikin bautar Allah wato shi tun yana yaro yana gane kuruciya ma amma ba abin da ya sa a gaba sai bautar Allah
ورجل قلبه معلق في المساجد na uku shine mutumin da zuciyarsa koyaushe a ra- tana rate a masallatai ma'ana shi mai tsananin so ne ga masallaci koyaushe tunaninsa yaushe zai je ne yaushe zai- yaushe za a yi sallah ne yaushe za shi masallaci
ورجلان تحابا في الله kuma in yaje masallacin in ba ta kama ba ba so yake fito ba so yake a ce koyaushe ma ina a masallacin ina ma a masallacin yake ina faɗa masallaci waje ne na Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ada an faɗa kuma cewa ai ba wanda yake tsayawa raya masallatai sai wanda yake lalle kan mummune ne inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fasa ula'ika an ya kunu min almuhtadin na ah, na hudu shine rajulani mutum biyu تحابا في da الله suke soyayya dan Allah wannan ya zama yana son wannan ne dan Allah wannan ma yana son wannan ne dan Allah ba kan wata duniya ba ba ana soyayya ne dan bara mu san yadda za a yi jam'iyyar mu ce nasara ko ya kaza na me ya kai ba ko kamfanin mu a ce yana kaiwa duk ba wannan aka sa a gaba ba lamarin Allah lamarin Allah akan haka ne ake son juna ijtama'a da alayhi yake sun haɗu akan soyayyar dan Allah wa tafarraqa alayhi kuma har suka rabu suna kan haka ba wani dalili da ya jawo wannan soyayyar da suke dan Allah ya zamo ta watsi
wa rajulun da arhu mar'atun zatu man Na biyar.
mani shine mutumin da yake mace wadda take mai daraja mai kyau a ta nemi ya lalata da ita na'am fa qala inni akhafu ya Allah ce a a shi ba zai yadda ba duk matsayinta ya ture ta eh, shi yana jin tsoron Allah malamai suka ce a ciki wannan so dawa ya fi wuya
wa rajulun na tasaddaqa shida bi shi ne sadaqatin mutumin da yake ya ba da sadaka fa akhafaha ya koye ta hatta la ta'lamu shimaluhu har ya zama hagun hagun ɗansa ba ta san abin da damansa take ciyarwa ba
wa rajulun zakara Allah khaliyan na wato bakwai shine mutumin da yake ya ambaci Allah yana shi kadai fa fara ainahu idanunsa ta kwarara da hawaye don tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba waya cikin mutane bane ba wani abu wanda ya kama da haka ba shi shi kadai ne amma kuma ya zama yana kuka inna ladina hum min hashati rabbihim mushfiquna to an ruwaito hadisai da yawa dai a wannan babin wanda wannan guda bakwai aka faɗa su ne abu sha mai wake su a baitocin nan nasa wa ƙala nabi al-mustafa inna sab'atan yuzilluhum Allahu al-azimu bi zillihi Ah, to kuma ibn hajar ya sake fidda wasu guda bakwai sannan wasu suka sake fitarwa aka yi ta fitarwa dai har a ƙarshe suka kai wajen guda saba'in wanda da aka faɗa cewa suna cikin inuwar Allah subhanahu wa ta'ala to
حدثنا علي بن الجادي أخبرنا شوبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت عن قتل بن وائل الخزائية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa تصدقوا ku yi sadaka bayan Allah ku yi sadaka فسيأتي عليكم زمان dan nan gaba za ku kai a wani zamani يمشي الرجل da بصدقته mutum zai karaɗa duniya da sadakarsa فيقول الرجل in ya game da mutum ya bashi sai mutumin da aka baiwa sadakar ya ce لو جئت بها بالأمس ina ma a ce je ne ka kawo da aida na karba lakabin لقد tsaninka سألنك na karba daga gare ka فأما اليوم amma yau فلا حاجة لي ba فيها da bukata ni ma ina da nawa kuɗi
باب من أمر خادمه بالصدقة babu wanda ya umarci mai masa hidima cewa ya raba sadaka ولم يناول بنفسه ba shine da kansa ya ɗauka ya bayar ga albajiri ba a'a wakilci ya وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه abu وسلم musa al-ashari abdullahi ibn qaisi ya fa- ya ya ruwaito ya- daga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma dai anan buhari ya kawo shi mu'allaki amma nan gaba zai kawo shi muttasili to هو أحد المتصدقين shi wanda aka bai wa sadaka ya bayan ai ɗaya ne daga cikin masu sadaka نعم ma'ana za a bashi nasa ladan yanda ainihin wanda ya bada kudin a bayar za a bashi lada to shi ma wanda aka ba ya bayar shi ma zai sami nasa lada shi yasa ɗaya ne daga cikin masu sadaka guda biyu
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت Mm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أنفقت المرأة من دعام بيت بيتها idan mace ta ciyar daga abincin gidanta wato abincin gidan mijinta غير مفسدة alhali ba banna ta yi ba wajen ciyarwar كان لها أجرها بما أنفقت za a ba ta nata ladan duk da cewa abincin ba nata ba ne ai namijin ne saboda ciyarwar da ta yi ولزوجها أجره بما كسب shi ko mijin shi ma dai za a ba shi lasa ladan saboda shi ne ya nemo وللخازن مثل ذلك mai tsaron gidan mai tsaron kayan gidan shi ma dai za a ba shi nasa ladan لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا wani a cikinsu ba ya rage wani abu daga cikin ladan da za a bai wa wani kowa za a ba shi nasa ladan cikakke
babu la sadaqata illa an zari gina babin cewa ita sadaka ba a yinta sai fa in ya zamo ana da abin da ake bukata an fi ƙarfin abin da za a bayar sadaka amma abin da kake da shi kenan a ce wai ka ɗauka ka bayar sadaka a a ba haka tsarin yake ba sai dai kuma wanda yake a wani hali shi ya kai matsayin saninsa ga Allah yana ganin ko haka din ma zai iya ba tare da wani ya juya ko ya waiwaya ya duba ba to ko wannan in yayi hali ne ya dauro amma asali dai ga kowa da kowa shine abin da zaka bayar ya zamo abin da kafi karfin sa ne kai ya zamo dan tuwanka kenan iyakarsa wanda bai fiye kosar da kai ba a ce kuma wai ka dauka ka bayar ka zauna da yunwa ba wanda ya faɗi wannan to ومن تصدق وهو محتاج da kuma wanda ya ba da sadaka alhali yana da bukata أو أهله محتاج ko kuma iyalinsa suna da bukata أو عليه دين ko kuma ana bin sa bashi فالدين أحق أن يقضى min من sadakati to الصدقة a sannan a maimakon a zartar da sadakan nan gwamma a dawo da ita in ya so a biya bashin biyan bashin ai ya fi yin sadaka والإتق haka nan biyan bashin ya fi daga yace zai yanta bawa ko والهبة yace zai kyauta da dukiyarsa
وهو رد عليه abin da ya bayar sadakar ma a iya dawo da shi don a tabbatar an biya bashin nan ko abin da ya bayar kyautar a iya dawo da shi don a tabbata an fara biyan bashin ليس له أن يتلف أموال الناس domin a wannan halin ya zama kamar abin da ya mallaka ba nasa bane na mutane ne masu bin sa bashi ya ce zai ɗauka ko ya sadaka ko ya bayar kyauta ai ya halakar da dukiyar mutane ne ba shi da damar ya halakar da dukiyoyin mutane
قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma da wannan hadisin ana an kawo shi mu'allaki amma a nan gaba buhari zai kawo isnadinsa
من أخذ أموال الناس wanda ya karɓi dukiyoyin mutane يريد ya إتلافها zama abin da yake nufi ya ga ya halakar da ita أتلفه الله to shi ma ko Allah zai halakar da shi
إلا أن يكون معروفا بالصبر sai fa in an san shi mutumin da zai bayar yana da bukata amma ko shi zai iya jurewa kana da abinci abincin nan shi kasa a gaba za ka ci ba wani ne da kai ba amma kai saninka da Allah da duban yadda kake ganin lamarin duniya kana ganin cewa yau dan ka kai gobe ma baka ci ba ai ba komai za ka iya jurewa to kaga wani wanda yake bu- da bukata wanda shi irin wannan hali naka bai san shi ba in bai samu ba an shiga uku to ka ɗauka ka bashi in ya so shi ya ci kai kai haƙuri to wannan fa in ka yi abu ne mai kyau shi ne ya zama ويؤثر على نفسه wanda yake an san shi ne da juriya ya fifita wani a kan kansa ولو كان به خصاصة ko da yana da bukata كفيل أبي بكر kamar yadda sai da na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yi حين تصدق yayin da ya da بماله dukiyarsa gaba ɗaya ya sadaka dan Allah ya tambaye shi me ka aje wa iyalinka yace Allah wa rasulahu Allahu akbar.
Allah da manzansa
وكذلك آثر الأنصار المهاجرين haka nan mutanen Madina suka fifita muhajirai
ونهى النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu عن alaihi المال wasallam yayi hani daga tozarta dukiya
ليس له أن يضيع أموال الناس shi yasa tunda manzo Allah ya hani daga tozarta dukiya wato ne na daga fiqhul buhari نعم ya kafa hadisi ya kafa hujja da hadisi wanda yake ami akan mas'ala hassa saboda ai matsala hasar ta shiga Na'am.
ciki. Eh, ana bin ka kuɗi ka ɗauka ka ɗauka abin da yake hannunka ka ce kuma za ka yi sadaka ko ka kyauta me kake nufi ba kana nufin ka tozarta dukiyar mutane ba ai haƙƙi ka biya masu binka shi mutum bai da damar a ce ya tozarta dukiyar mutane بإلة wai da الصدقة sunan wai an sadaka yi
وقال كعب رضي الله عنه kabunu malik sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mutum uku wanda aka jinkirta magana karɓar tubansu sai daga baya قلت na ce يا رسول ya الله rasulallahi إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله yana daga وإلى cikin tu- cikar tubana in fita daga dukiyata gaba ɗaya don in bayar da ita sadaka ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam قال sai manzo Allah ya ce أمسك عليك بار مالك a a kaka ce baki ɗayan dukiyarka za ka bayar ka rike wani abu a ciki هو خير لك ka ce ka rike wani abin ya fi ma قلت na ce فإني أمسك سعد الذي بخيبر mutum da yake haka ne ya rasulallah zan rike rabona wanda yake haibara dukiyata da take haibara
حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خير الصدقة sadakar da yake tafi kowace sadaka ما كان عن ظهر غنى wadda aka yi ta bisa cewa an wadatu da abin da aka ɗauka aka bayar sadaka وابدأ بمن تقول kuma koyaushe za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta ka fara dubawa da wanda kai ne haƙƙinka a ce ka kula da shi
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن ابي عن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce اليد العليا handa hannu maɗaukakiya wato shi hakim ibn hizamin yana cikin mutanen nan da aka kawo cewa sun rayu shekaru 120 kuma abin mamaki a ciki 60 ya yi ne a jahiliya 60 a musulunci الله kuma ya samu wani abu wanda shi kaɗai yake ɓanta da shi a cikinsu yadda suyuɗi yake faɗa alfiyarsa ta hadisi shine cewa shi a cikin ka'aba aka haife shi a cikin ka'aba aka haifi hakim ibn hizami eh, wanda shi dan dan uwan sayyida hadija ne mahaifinsa hizamu dan uwan hadija ne to
نعم وابدأ بمن تقول mm, ah, kafara Ah, Aliyar wato Uliya, manzon Allah Aliyar sallallahu alaihi wasallam ya Uliya.
ce hannun da take bayarwa tafi daga hannun da take karba koyaushe kai mutum kai kokari a ce kai bayarwa kake نعم ba ka zamo karba kake ba domin hannun da ke bayarwa ta fi hannun da take karba kuma a koyaushe ka fara da wanda kai ne haƙƙinka a ce ka kula da shi
نعم وخير الصدقة a fiyayyar sadaka عن ظهر الجنان wadda aka yi ta bisa an wadatu da abin da aka bayar ba a bayar a dawo ana hange ba
ومن يستعف wanda ya ƙoƙarin kamewa ko ya safi wanda ya ƙoƙarin kamewa yu'iffahu Allah Allah ya bashi ikon kamewa
ومن يستغني wanda ya kokarin ya zama ya wadata يغني الله Allah ya wadata shi
وعن وهيب قال اخبرنا هشام عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه بهذا da wannan isnadin حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عمار بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ko da wannan matanin Ah, ya kawo daga Abdullah ibn Umar Allah ya kare da gare shi ka Abdullah ibn Umar yace سمعت النبي صلى Nabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ها tahwili حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam قال ya faɗa وهو على المنبر alhali yana kan minbari وذكر ya الصدقة ambaci sadaka والتعفف ya ambaci kamewa والمسألة da tambaya ko roƙo اليد العليا don Allah ce hannu maɗaukaki a hannun da ke bayarwa خير من اليد dama daga hannu ta اليمنى.
ƙasa ita ce hannun da za ta karɓa واليد العليا hannu maɗaukaki ya Yal mun fi ita ce mai ciyarwa ta والسفلى ƙasa kuwa هي ita ce السائلة mai roƙo
باب المنان بما أعطى Sai ko ya tashi nan babu wani ne ma da sayyidina